yau muna sha uku ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin al'arba'una haditha yau za mu tashi akan hadisi na 37 malam ya ce alhadithu as-sabi'u wa 30 hadisi na 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo shi ne daga abdullahi dan abbas allah ya kara mashi yarda har rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ruwaito shi an rabbihi daga Allah madaukakin sarki tabaraka wa ta'ala mai cikakkiyar albarka mai cikakkiyar ɗaukaka. Ƙala, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna Allah lalle Allah madaukakin sarki katabal hasanati ya rubuta ladabbakin ayyuka masu kyau. da aiki mai kyawu idan mutum ya yi shi to Allah ta'ala ya rubuta mai lada shi wasayyati kuma Allah ta'ala ya rubuta zunubban mugayen ayyuka duk mugun aikin da Allah ya hana to Allah subhanahu wata'ala ya rubuta duk wanda ya aikata mai kyawu Allah zai rubuta mai lada mai kyawu duk wanda ya aikata mummuna Allah ta'ala zai rubuta mai zunubi bana an kai sallah za a rubuta malada kyakkyawa in ka yi azumi dan Allah za a rubuta malada kyakkyawa in ka yi zikirin Allah za a rubuta malada mai kyawu in ka yi nafila za a rubuta malada mai kyawu in kai sadar da zumunci za a rubuta malada duk abin da Allah ta'ala ya ce aikata in ka yi to za a rubuta malada mai kyau haka in ka aikata abin da Allah ya hana aikatawa za a rubuta masu nubi ثم بين ذلك سنة الله سبحانه وتعالى يبين wannan ومن هم معنى أن دنقلني إن الله كتب الحسنات والسيئات نوع دنقلني أن دنقلي بأبين أما ya rubuta lada ya za a rubuta ta ba wadi ba za a rubuta zunubi ya za a rubuta shi ba gayi ba kuma bayyana zalika sannan Allah ta'ala ya bayyana wannan ba man hamma duk wanda ya yi niyya shi ne hamma duk wanda ya yi niyya duk wanda ya yi himma ya yi ƙoƙari ya sagaran shi bi hasanatin da aikata wani aiki mai kyau duk wanda ya niyyan aiki mai kyau duk wanda ya yi himma da ya aikata aiki mai kyau falam ya amalha sai bai aikata wannan aiki mai kyau katabaha Allah indahu Allah zai rubuta wannan aikin mai kyau a wurin shi a wurin shi a wurin Allah subhanahu wataala wurin da ya dace da Allah wannan yana nuna wato tsananin kulawa da aiki mai kyawun da kai niyya aikatawa tunda har Allah ya ce ma katabaha Allah indahu Allah zai rubuta ta a wurin shi wannan yana nuna tsananin kulawa Allah subhanahu wata'ala da wannan abin da za ka aikatawa ko ba ka aikata ba hasanatan kamila Allah ta'ala zai rubuta ta wato lada cikakka idan kai niyan aikata wani aiki daga cikin ayyuka waɗanda Allah ke ba da lada a kansu ayyuka masu kyawu sai ba ka yi ba mana sai wani abu ya zo ya hana ka sai inda dalili ba ko kamance sai an rubuta maka lada ko kuma hankalinka ya ɗauko kan wani abu wanda shi wannan abin abu ne na damuwa ko na tashin hankali amma ka yi yin wani abu sai yaranka ko matarka ko babanka ko mammanka ko dan uwanka bai lafiya kuma ana son ganin ka wurin kaga shikenan hankalinka da ya koma wurin samun lafiyar waɗannan kaga ba maganan aikata wannan aikin ladar da ka tashi kamanci saboda ka shiga cikin wani yanayi to saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya san in ba dan wannan abin da yazo ya dauke ma hankali ba sai ka aikata wannan to sai Allah ya ce a rubuta ma ka mai amma a rubuta mai a rubuta maka lada guda kawai kwara daya sai sai godiya lada guda wurin Allah ai abu ne mai yawa kuma tana da matsayi wurin Allah inda hurin Allah ko kuma kai ne kai niyya ma baka sai ka kasance ba ma'ana kai niyan gobe kai azumi dan ka samu lada kawai da ka tashi sai ka ji baka da lafiya azumin ba yi wa to shikenan kamar kai ne za a baka lada muna ganewa ko kuma kace yau so kake ka tashi cikin dare kamar daga karhe uku da rabi ko daga karhe hudu zuwa lokacin as-salatu kana so kai na fulfuli kawai sai kwana ya dauke ka ko da kawalka su ka jana assalamu alaikum ba na fi labarin lambata gagara kamar sa an yi ta baka sa an kira kiran sallar farko na biyu duk baka sani ba sai da kaji ana sallama sallama gaba daya to kamar kayi ne kamar kayi ne za a rubuta maka lada cikakkiya ko kuma tafiya ta kama ka tafiya ta kama ka amma ka saba ibada duk wannan lokaci kana yin ibada to amma sai aka yi katiri wannan lokaci tahiya ta sadu kamanci to da wahalar tahiya to za a rubuta maka kayi wannan ibada da ka saba yi wannan yana nuna falalan Allah subhanahu wataala ga bayi zalika fadlullah yutihi man yasha kuma Allah ne mai abin kuma shi ke badawa kuma ya bada ga duk wanda ya haka sai haka ake so mutum ya niyya mai kyau duk abin da kai niyya to amma wani uzuri yana ka baka yi ba to Allah subhanahu wataala zai sa a rubuta maka lada cikakkiya a wurin shi wa in amma biha idan kuma yayi niyya da aikata wannan aikin mai kyau famila sai ya aikata yayi niyya kuma sai yayi yayi niyya azumi kuma gobe ya tashi da shi yayi niyyar nafila cikin dare sai ya tashi yayi niyya ya karanta izhidi daya ko biyu na alqur'ani kuma ya karanta kaga yayi niyya kuma mi kuma yayi katabaha Allah sai Allah subhanahu wataala ya rubuta ta inda hunan ma dai a wurin Allah ta'ala ashara hasanati za a rubuta mai lada goma can lada dai saboda bai yi ba nan kuma lada goma saboda yayi niyya kuma ya aikata muna ganewa ko yasa Allah ta'ala ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha duk wanda yazo da lada guda da Allah zai mai da mai ita lada goma zai linka mai ita ta koma lada goma duk wanda ya samu lada daya to za a rubanya mai ita zuwa lada goma wannan balala ce ta Allah baiwa ce da kyauta ta Allah tsananin kirkin Allah ne subhanahu wataala da ya aiki guda Allah mai da ma shi goma idan ka wannan guda din da aka ce za a rubuta ma to za a mai da ma shi goma muna ganewa ko idan kuma aka rubuta ma goma din nan za a yi ta kara ma shi ila sab'i mi'ati ya zuwa linka shi 700 mana zuwa lada 700 wannan goma din za a linka ta har zuwa 700 ishirin talatin arba'in hamsin sattin saba'in tamanin tis'in ɗari ɗari da goma haka haka haka a sai ta kai ɗari bakwai wannan Allah ta'ala ya gaya ba aikin lada na ciyarwa a wurin jihadi fi sabilillah Allah ce matsalin ladina yin fi ƙuna amwalahun fi sabilillah ga matsali habbati nan ba ta saba a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu dan Allah Allah ta'ala ce kamar misalin kwaya ɗaya ce wadda ta tsiro zangarniya nawa bakwai fi kulli sungulatin ya habba cikin kuma kowace zangarniya akwai kwana ɗari ma'ana za a linka ɗari bakwai wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ta'ala yana linkawa ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwata arziki ne mai yalwata lada ne ga wanda ya ga dama alimin kuma Allah mai yawan sani ne kaga wannan aya ta tabbatar da cewa Allah ta'ala yana linka ma bawa ladan aikin shi ya zuwa linki 700 wata aya Allah ta'ala ce man dalladi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un wane ne wanda zai ba Allah rance rance mai kyau ma'ana ba zai sa kudin shi a wurin gina addinin Allah kowa zai taimaki bayan Allah da aikin Allah in kai ko masallaci ko makaranta ko bashi ka ba wani bashin da ba kari cikin shi dan Allah ka bashi in ya tashi ya maido maka yadda ka bashi taimako ne shi ma Allah ka ba bashi saboda in wani wuri ne sai an ci riba ba a bashi dan Allah sai an sai ya maido kari to kai ka bada dan Allah ba ka cince shi ba ka yi da shi daga mawuyacin hali to Allah ta'ala ce duk wanda ya haka nan Allah subhanahu wata'ala fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira Allah zai linka mai linkawa linkawa linkawa linkawa mai yawa wallahu yaqbidu Allah ne ke rikewa wa yabsutu kuma Allah ne yake shimfidawa wa ilayhi turja'un kuma zuwa ga Allah ne za a maida ku wata aya Allah ce man dalla zai kuridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim wane ne wanda zai ba Allah rance mai kyau sai Allah ya riba mai ya riba mai ya riba mai kuma Allah ya bashi lada mai girma saboda haka kenan Allah subhanahu wataala yana linka mabawan shi ladan aiki kamar yadda Allah ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما Allah mai girma da ɗaukaka bai zaluntar mutum daidai da girman ƙwayar zarra. Ƙwayar zarra su ne ɗayan rana wanda suke bayyana cikin taga. Ƙwara ɗaya cikin su ne zarra daidai da shi Allah ba zai rage ma na ladarka ba. Idan kuma kyakkyawan aiki ne to Allah ma zai linka maka. Yuba'ifha Allah zai riba ya riba ya riba. wa yuti min ladunhu ajran azima kuma sai Allah ya baka lada mai girma daga wurin shi ga wannan da yana nuna Allah subhanahu wataala yana linkawa ila sab'i mi'ati dhifin zuwa linki 700 ila adhafin kathira zuwa linkawa mai yawa ana 700 din ma kara ta za'i zuwa ruban yawon da Allah kadai san shi zai mabawa ita wa in amma bi sayyi'atin idan kuma bawa yayi niyya da aikata mugun aiki falam ya'malha sai bai aikata ba katabaha Allahu indahu Allah zai rubuta ta a wurin shi hasanatan kamilatan Allah zai rubuta ta lada guda cikakka kai ne sabo baka yi ba sai Allah ta'ala ya sa rubuta maka lada cikakka a yaushe ne za a rubuta maka lada cikakka idan ka yi niyan aikata zunubi baka aikata ba sai in ka fasa yi saboda Allah muna gane ko mutum ya yi niyan aikata laifi daga cikin laifuffuka sai ya tuna ba kyawu sai ya tuna girman Allah sai tsoron Allah ya shiga ran shi sai ya ce ba yi tunda Allah ba ya san wannan mugun aiki shi ma ba yi shi to kamar ya yi aiki ne mai kyawu domin aiki ne mai kyawu ka ba su saba ma Allah ka yi aiki mai kyawu ka yi abin kwarai to Allah ta'ala sai ya jinjina maka zai ce wannan bawan nawa da ya tashi yin aiki bai yi ba saboda abin da ya hana shi aikata wannan aikin jin tsoro na da girma na wa amma man khafa maqama rabbih wa na nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala ko ji tsoron girman Allah subhanahu wataala sai ya hana ran shi daga biye ma abin da za ta aikatawa wanda Allah ba ya so Allah ce to wannan za a saka mai da gidan aljanna aljanna ita ce makomin shi saboda haka ana baka wannan lada ne idan ka yi niyya ka fasa saboda mi saboda ka tuna girman Allah ka tuna cewa sabon Allah ba ya da kyawu ka tuna Allah ya hana muna ganewa ko amma idan ka yi niyya ka fasa saboda ka rasa yadda za ka yi to ba za ka samu ba ba za ka samu lada ko ɗaya ba sai dai ma ka samu zunubi za ka samu zunubin wannan niyyar da kai domin inna mal amalu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa idan kai ne sabon Allah kawai sai ka ji ba kai yawa jikinka ba lafiya sai sai ba kai ba kai niyya insha wani abu mugun abu ne za ka sha ko giya ko wani abu shikenan sai kwana ya dauke ka daidai lokacin da za ka sha sai da ka tashi lokaci ya wuce to ba ka da lada wurin Allah sai dai zunubi saboda Allah ya san da kana farke sai ka sha ko barawo ya zo ya ɗauke motan wani da fasfartu yayyayi kawai motan ya ga budewa sai ya bari sai an rubuta mai zunubi da ya ga mutane za su yi tawa ya gudu sai an rubuta mai laifi saboda da ya bude dauke shi za ya tai da shi bai hwasa daukar shi ba saboda Allah ba ya hwasa daukar shi saboda ya gaza ko ya je ya ketare katangan mutane abin ya kiyiwa yayyayi ya kasa ta bai tsawo in yi haka kawai sai ga ya ki kaiwa ce ya tafi shi ya ma hwasa oho ba ka da lada wurin Allah Allah ba zai baka komi ba saboda ka hwasa ne saboda baka iyawa muna ganewa ko ko ko mutum ya alkawari da shi da mace za su yi lalata aka yi mahaɗa ga ta gashi kawai sai sha'awa ta ɗauki tsab yayyayi kawai ina ce ta haiti kawai na haƙura ya wasa ne saboda bi baya iyawa sai an rubuta mai zunubi cikakke saboda bai wasa ba don girman Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka na ana magana cewa idan ka yi niyan mugun aiki ka fasa saboda Allah to Allah zai rubuta ma lada amma idan ka yi niyya sai wani abu ya hana ka daga cikin abubuwan da suke hana mutane aiki to sai an rubuta maka zunubi Allah ya kiyaye wa in amma biha idan kuma mutum yayi niyya da aikata wannan zunubin fa amila kuma sai ya aikata kataba Allahu sayyi'atan wahida to Allah subhanahu wataala zai rubuta ta zunubi guda ba za a rubuta mai zunubi goma ba kuma ba za a kara ba ko ba za a linka ba yana nan kwara ɗaya ne kawai kaliwa ka ga rahama ta Allah da tausayin Allah da jin kan Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wanda ya zo da mugun aiki ba za a saka mai da komi ba sai mugun aiki irin wannan ma'ana sai dai a rubuta mai zunubi guda ɗaya Allah ya ce ko ba za a tauye masu komi ba haka Allah subhanahu wataala yake wata aya Allah ya ce man ja'a bi sayyati fala yujza illa mithlaha duk wanda ya zo da mugun aiki ba za a saka mai da komi ba sai ainihi zunubi guda ɗaya kawai ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب haka Allah subhanahu wataala yake Allah bai rage ma lada ko guda amma kuma Allah ta'ala bai kara ma zunubi ɗaya din nan yana nan har tashi alkiyawa ba za ka ba za a linka ma shi ba saboda tausayin Allah da Allah yana son mi bangaren lada sai Allah ya rinjayar da falala wurin ɓangaren abin kwarin falala ce in kai guda a baka goma goma a rufin yama ita ɗari bakwai har zuwa linki mai yawa bangaren zunubi kuma sai a ma adalci yadda kai za a maka ba ba za a kara maka ba amma in abu ne mai kyawu sai a kara maka muna ganewa ko in kai wata ibada kwara dai sai ka ka tashi da wajen lada miliyan ɗaya cikin ta an yi ta linka an yi ta linkawa kuma linkawa ake ta yi har zuwa tashin alkiyama wannan kuma an bar shi kwara ɗaya har tashin alkiyama yana nan yadda yake ba za a kara maka ba sannan kuma in ka tara da yawa ba za a rage ba sai Allah ya ga dama kawai wannan hadisi a malam yace rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wa muslim da imam muslim fi sahihaihima a cikin sahihansu guda biyu ya da huruf da waɗannan harfa hadisi ne mai girma wanda a cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana gwargwadon wato fifitawan Allah subhanahu wataala da yake ga halittar shi cewa niyya kan aikata wani aiki mai kyau kama aiki ne mai kyau a wurin Allah subhanahu wataala idan ka yi niyya wani abu ya hana ka daga cikin abubuwan da suke ai hana bawa ya aikata abu to Allah ta'ala ba ya cewa shi ke za a gyale ka za a rubuta maka kuma wannan yake nuna cewa ashe mala'iku suna rubuta komi na mutum Allah na sanar da su yana sanar da su niyya saboda niyya abu ne boyayye yanzu nan ba wanda ya san niyya kowa nan cikin zukatan mu in ba Allah ko mala'iku ba sani ba sai Allah ya sanar da su domin gaibu ne mala'iku ba san gaibu ba ba Allah ya san gaibu in ba Allah ba amma Allah ta'ala tunda ya dora musu aiki to yana dora musu sanin kuma mi sanin zukatan abin da muka yi niyya mai kyau Allah na nuna musu abin da muka yi niyya mara kyau Allah yana gwada musu kuma Allah ta'ala ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mutum ba zai faɗi wani lafazi ba na magana ba ce tare da shi akwai mai tsaro akwai halattacci wata aya Allah ta'ala ya ce wa ina alaikum la hafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu Allah ya ce akan ku akwai matsara masu daraja masu rubutu sun san da abin da kuke aikatawa na akwai mai rubuta lada na akwai mai rubuta sunubi na dama shi ke rubuta lada na hagu shi ke a rubuta zunubi ta rawaito ma wanda ke aikata lada shi ne shugaba wanda ke aikata zunubi saboda wani tausayi na Allah idan ka aikata lada kawai sai ya rubuta idan ka aikata zunubi za a yi rubutawa wanda yake rubuta zunubi sai na dama ya ce a tsaya ɗan saurara ka ɗan saurara ka gani ko ya tuba in ya tuba shi kenan ba a rubuta in ko bai tubo zai ce ta rubuta wannan duka jin kai ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga bayin shi Allah yana son mu Allah ta'ala yana so cewa dukkan mu mu tsira dukkan mu mu kubuta dukkan mu mu shiga aljanna to amma mutane ne cikin mu akwai kangararru masu yawa cikin mu akwai mutanen da sun yi san hallaka da tsira sun yi samun gidan wuta da gidan aljanna amma Allah subhanahu wataala ya shirya mana abinda hanyoyi ga su na waɗanda za mu bi mu tsira mu kubuta daga jahannama da yawancin mu ba musu yasa Allah ta'ala ce sai ya cika mutane da jahannama sai ya cika jahannama da aljannu da mutane saboda mu saboda yawancin mutane ba su sanzancen Allah ba su sanzancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ba kariwa ga irin falala ta Allah in kai niyya abu ba kai ba za a rubuta ma lada in dai mai kyau ne in kai niyya kai za a rubuta ma lada goma in kuma kai niyya aikata abin da yake baya da kyau dan Allah ka fasa sai a rubuta ma lada idan kuma kai niyya ka aikata sai rubuta masu zunubi kwara ɗaya ba goma ba kun ba dubu ba kaga Allah ta'ala me yake so gare mu yana son mu gyara halayen mu da sai Allah ta'ala ya ce a rubuta mai zunubi miliyan wanda mi yayi ma zai tara zunuban da za ya taya wuta kawai to Allah ba haka yake so ba saboda wannan hadisi ne mai girma yana bayyana falalan Allah subhanahu wataala akan bayi cewa Allah ta'ala yana son bayi su tsira yana son su kubuta ranar alkiyama haka nan duniya ma Allah yana son bayi su tsaya su bauta mashi wallahu ta'ala alam abinda muka faɗi ne da Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya fi mana ya samu gyara na'am mala kamar yaya yana ni ta wannan hakan mai ba ta da fa'ida wai ko annabi yana an san sadaka ai kusan kowa ya sani baya an sa yana an sa dan ya ba wasu Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqa tutahhiru wa tuzakkihim biha salli alaihim Allah ta'ala ce ka karbi sadaka a cikin dukiyoyin mu'minan da suke tare da kai ka farkake su da ita ka yabe su da ita kuma ka yi masa addu'a domin addu'a ka gare su natsuwa ce idan ya karba ba shi yake ci ba in ya karba yana ba mabukata ne inna wasadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubu wa fir riqab al gharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim haka manzo Allah yana karba amma ya bawa ya ba mabukata Allah bai karban sadaka dan ya ci amma yana karban sadaka dan ya raba manzo Allah yana karban kyauta in ka ba shi kyauta to yana karɓar kyauta kyauta kuma bambancin ta da sadaka ita kyauta ana iya bada ta ne don Allah kuma ana iya bada ta ba don Allah ba saboda ita dama ba ibada ba ce amma sadaka ita ce ibada sa'annan kuma kyauta ana bada ta ne ga mawadaci kuma ana bada ta ga talaka sadaka kuma ba wanda ake ba ita ce talaka wanda ka an ba sadaka to talaka ne amma kyauta na yi ba kowa kuna ganewa ko kowa sai ka bashi kyauta ka ba mawadaci kyauta akwai abin da ba kuɗi ba matsayinka na talaka akwai kyautar da za ka iya ba mai kuɗi kuma ya karba kuma ya ji daɗi ko ba haka ba duk kuɗin mai kuɗi in ka zo daga kauye ka zo bai da dan santo lokaci wallahi ka kawo saboda amma yara kudu ya ce ba isu Allah ya da Allah ta kai ma wani sai ya karba ko ka zo mai da jaki guda na itace kace wallahi daga kauye ka tawo da su dan ka ba ya kyauta zai ce ka sa gida zai karba amma kudi ba ko an ta ta abin nan mu abin nan molakakin kudaden ka daga sanan sun yi dauda ɗari uku ka ce da Allah ga shi za a yi da zai karba ba zaka ka akwai abin da za ka mai dole ya karba yawwa saboda kyauta ce ta wani abu wanda za a umhana da shi to da haka annabi sallallahu alaihi sallama a yana karbar sadaka ne amma don ya ba talakawa in ya karbi sadaka ko dala ba ta shiga gidan shi gaba da ya ke rabe ma mutane ta ta zo a ce jama'a kowa ya zo ya ɗiba masallaci cike da dukiya haka ta kaka ƙunan wurin sai kowa ya zo ya kwasa kawai shi ban da shi ba ya so Allah ya sa mu dace na'am Thank you. wai kuwa akwai lokacin da ya dace mutum ya zanki tsayuwar dare dare dukkan shi ya dace mutum ya tsayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam daga dukkan dare farko tsakiya karshe duk manzo Allah yana ibada dare wanda yafi wanda yafi balala shine karshe karshen dare shine mafi bici amma kowanne kai ibada Allah zai karba na'am wa mai falalan hasbun Allah wa ni'mal wakil kalma ce mai girma da alqur'ani ya faɗe ta Allah subhanahu wataala ya ce alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil waɗanda mutane suka ce mutane suna can sun yi cincirin da sun yi taro saboda su hallaka ku ku ji tsoronsu sai suka ƙara masu imani ma sai suka zange cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil wanda ya faɗi wannan Allah subhanahu wataala zai kare shi daga da abin da yake tsoro Allah subhanahu wataala zai isan mashi annabi sallallahu alaihi abdullahi da abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai sun baɗe ta Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattabi'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim Allah ya ce sai suka jiyo da wata ni'ima daga Allah da falala da fifiko daga Allah subhanahu wataala babu wani abu da ya same su kuma Allah ta'ala shine mabucin falala mai girma Abdullahi da Abbas sai ce Annabi Ibrahim ma ya faɗi ta lokacin da aka jefa shi a cikin wuta sai wuta ta zaman tomi ta zaman to bardan wa salaman ala Ibrahim ta zaman to aminci da sanyi ga Annabi Ibrahim saboda ya ce mai hasbunallahu wa ni'mal wakil ya ka wanda ya dage yana faɗa wannan kalma to Allah subhanahu wataala zai kare shi zai isan mashi zai kama mashi zai shiga mai cikin lamari Allah ya samu dace. Amin. Na'am. Wa ko ya halitta mutum ya ba abokin shi kuɗi domin su yi ya mai kasuwanci in an samu riba don jarabawa. Ya halitta. wannan yana da babi cikin babin kasuwanci a cikin hukunce-hukuncen kasuwancin da musulunci ya koya shi ne ake cimma kirabi alkirab ko kuma almubaraba ko kira shi da alkirab ko kuma almubaraba ka ɗauki kuɗi ka ba abokinka ka ce a zanki juyawa don an samu riba sai mu raba ko kuma don an samu riba sai a kasa ta kaza ka ɗauki kaza cikin ɗauki kaza sai a bar kaza ciki kuma a ci gaba da juyawa ya halitta wannan ba nau'i ne na riba ba saboda ba bashi ka bashi ba kasuwanci ka ce yi mu ko muna maganan bashi a ba mutum bashi je sabga kan shi kawai sa'annan kuma nan ma ba cewa kai ga abin da zai baka ba a ji a yi kasuwa an samu riba a raba muna ganewa ko wannan ya halitta duk lokacin da aka samu riba aka dan dade wata biyu wata uku wata hudu zuwa wata shida ana kasuwanci sai a zo a zanna a gami aka samu abinda aka samu ga uwar dukiya ga riba sai a raba ko a raba uku ko a duki kashi daidai sai a maida ma dukiya kashi guda ko kuma a raba kashi hudu mai dukiya doki kashi biyu saboda duke shi ci yarjejeniya ne za a yi dama lokacin da kaba mutum kudin za a yarjejeniya ga yadda za a yi da yadda za a kasuwanci man samu riba ga yadda za a raba haka ake ya halitta cikin addinin musulunci bala kira sallah ma kira sallah
wannan shi na tambaya cewa idan mutum ya rasu ya bar dukiya ya zanto babu uwa babu ba kuma babu yayi sai dan kayan albasa da da kuma su kawai su kuma wa za a ba
iyalin shi a mutum ne yake da ɗimbin dukiya Allah ya mai cikawa ba ya da uwa ba ya da uba ba mata ba ɗiya sai yan uwan shi to ana dibawa a ga waɗanda suka fi dacewa cikin yawanci su ne shakikai kowa ɗaya uba ɗaya sa'an nan mai abbai sa'an nan mai ummai waɗanda suke uwa ɗaya to kuma ana nan ba a raba gado ba cikin yan uwan sai guda ya rasu wai shi ma an ba shi gado an ba shi gado tunda ɗan uwan shi ya riga shi rasuwa to wai in an ba shi gado wa za a ba ɗiyan shi za a ba ko matan shi in kuma babu to su yan uwan in aka raba hada shi an raba kowa kashin shi ga yanan an raba na wancan wanda ya ware da su an zira shi kuma sai su ɗauko su ƙara raba tsakanin su allabi an ƙara kenan an yi wani rabon kuma sai a zuwa ƙaro wani haka ake yi Allah ya samu dace saboda haka yana da gado ko da ya rasu in yana da biya sai a raba ma ɗiyan shi gadon shi in ba da biya sai mata sai a raba masu gadon shi in kuma babu yan uwan da suka gaji wancan mamacin kuma sai a ƙara raba masu wannan dukiyar na wasu da aka zo rabon gado a ɗa da uba Allah ya mace kawa tare da aka yi bincike sai aka ga uban ya riga ɗan rasuwa suka ce ba su yarda ba saboda an ce masu shi ma yana da gado tun da uban shi ya riga shi mutuwa to shi ma yana da gado suka ce a ba su yarda ba a kai ta tashin hankali shi kenan a wasu rabon gado suka ce wai tashin hankali ne ka ce yaya za a ba mamaci gado ya mutum za a baya gado ko ake a rage masu gadon su malaman gadon suka ce kuna ta faɗa gadon nan nashi in an raba ku ne za a ƙara raba ma ka ce a to Allah shi kan shi Allah zai gafara ya sa ya huta ya gafara yau wani wani ba ma Allah wani shi ya riga babban marasu Allah ya kan shi Allah ya gafara tunda sun yi yanzu har raba nashi kuma su za a ƙara bika ma dan adam wani san zuciya su tunanin su uwar shi za a ba ya uwar shi tana da nata ciki kuma su ma suna da Allah ya samu dace Allah ka biya mana bukatun mu nan kai Allah ka shayi mana hawayen mu Allah ka samu cika da imani amin Allah ka shirya mana suriyar mu gaba daya amin yaran mu da suka fara jarrabawa ya tabarka Allah ka ta'ala ka ba su tun nasara Allah ka sa su samu ya Allah Allah ka sauƙaƙa musu ya Allah Allah duk wanda ya zauna Allah ka sa ya samu ya Allah duk wanda ya kokari Allah ka sa ya samu ya Allah Allah ka sa su samu ya Allah Allah ka ba su ya Allah kai ne mai bada ya Allah Allah ka mu saukin ta ya Allah Allah ka sauƙaƙa musu ita ya Allah kai ne mai sauƙaƙa duk wani abu mai tsanani ya Allah Allah ka sauƙaƙa musu ya Allah Allah ka ba su damar canji jarrabawa nan da suke ya Allah Allah ka taimake su ya Allah ka taimaki dukkan wanda yake cikin wani hali ya Allah ko Allah ka dora su akan hanya ta kwarai ya Allah Allah ka sa abin da za su samu ya amfani musulmi ya Allah ya amfani kasar nan tamu ya Allah Allah ka kare shirya su ya Allah ya'yan mu kanana da manya maza da mata Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka dora su abu sa hanya ta kwarai ya Allah wadda za ta amfani su ta amfani kasar mu ta amfani addinin musulunci ya Allah waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya marga ya Allah ka jiman su da gafara da rahma Allah ka sa su huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya ya Allah Allah ka ba ka samu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka kawo ka san mu ci gaba ya Allah ga abin da zai kawo maka san mu ci gaba tattalin arzikin ta ya bada da Allah ka kawo shi kasan nan ya Allah ga abin da zai sa kasan mu ta ci baya ya Allah kada ka kawo shi kasan nan ta mu ya Allah wanda yake fata alkhairi ga kasan mu Allah ka kawo alkhairi ya Allah wanda yake fatan sharri sharri ga kasan mu Allah ka maida mai sharrin shi ya Allah Allah ka kare mu ya Allah daga yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka kare jami'an tsaron mu daga yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka tsare su ya Allah Allah ka ba su cin nasara akan yan ta'adda da yan bindiga ya Allah duk lokacin da suka gaba da su ya Allah Allah ka dora su akan su ya Allah Allah ka taimaka mana ya Allah ka taimaki shugabannin mu ya Allah Allah ka taimaka mu shugabannin mu yin adalci tsakanin mu da su ya Allah Allah ka sa su tausaya mu talakawan su ya Allah Allah ka ƙara ganar da su cewa ana mulki ne dan talaka ya Allah Allah ka ƙara ganar da su cewa ana yin mulki dan talaka ya ji daɗi ya Allah duk wani maci da muke samu ta bangaren su ya Allah ka kawo sauƙin shi ya Allah Allah ka kawo mana sauƙin shi ya Allah Allah ka kawo mana sauƙin shi ya Allah Allah ka sa su bayyana cewa muna cikin maci ya Allah Allah ka kawo sauƙi ya Allah Allah ka kawo kawo sauki ya Allah Allah ka sauƙaƙa masa ya Allah su ma Allah ka buɗa masa hanyoyin da za su samu kuɗi ba sai yawa masu albarka ya Allah Allah ka ji roƙon ya Allah dan kasuwar mu kanana da manya Allah ka taimake su ya Allah Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka musu buɗi na alkhairi ya Allah matsalolin da suke fama da su Allah ka jaye musu su ya Allah Allah ka jaye musu dukkan matsalolin da suke gamuwa da su ya Allah a wurin kasuwancin su ya Allah a wurin zuwan kayan su da rabawa da saidawa ya Allah Allah ka sauƙaƙa ya Allah waɗanda suke zaman banza ba su da aiki Allah ka ba su ya Allah waɗanda suke da aiki kuma Allah ka kara musu ka sa musu albarka a cikin Allah Allah ka amsa mana ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah Allah ka biya musu bukatun su ya Allah waɗanda suka yi tafiya cikin su Allah ka kai su lafiya ka bi su lafiya ya Allah waɗanda suke da bukatu na daban ya Allah ka biya musu bukatun su ya Allah waɗanda suke da wurin su gurace gurace Allah ka sa su cin musu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ya yi mana zanubban ya Allah Allah ka daga musulunci da musulmi ya Allah gaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka taimaki duk wanda ya taimaki addini ya Allah Allah ka gaskantar da wanda ya gaskantar da addini ya Allah Allah ka rusa kafirci da kafirai ya Allah Allah ka tarwatsa mushrikai da shirka ya Allah Allah ka kawo karshen azzalimai ya Allah duk wanda yake zalunta bayin ka ya Allah ka kawo karshen shi ya Allah duk wanda yake kuntata ma bayin ka ya Allah ka kawo karshen shi ya Allah duk wanda yake matsa ma bayin ka ya Allah ka kawo karshen matsa wanda yake ma bayin ka ya Allah Allah muna roƙon ka Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah ka yi damu daga wannan hali da muke ci ya Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah wanda mu taba ganin irin ta ba ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين